والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ina ga koda ban ce komai da matsayin ko da sunan taliki ba kamar da babu damuwa bisa ga dukkan alamu mun fahimci malam ya fahimci maudu'in kila ya faɗi ne sai ɗan faɗi wani ɓangare tun da al'amari ne na gyaran al'umma gaba ɗaya kuma da ana wani gyara da sai in ce to irin wannan irin shi in zai wa'azi da kawai daga zuwa na sai a ce yi taliki kafin a zozzo kamar yadda tamim ibnu ubay ibnu mukbil yake cewa walau qabla mabka'a ko bakaitu sababatan lakuntu shafaitun nafsa qabla tanaddumi walakin baka da qabli fa hayyaja lil buka bukaha wa kana al fadlu lil mutaqaddimi to yanzu ya kwashe falalar tunda haka ne zan dan diba a nashi sai dan ce abinda zan ce a cikin kila kasa da minti goma ma gaskiyar magana bayanan da malam yayi kusan su ne abinda muke da matukar bukatuwa dan mu gyaru mu al'ummar musulmi mun sha bamban da al'umma ta kafirai su kafirai cewa aka yi in suka yi wani abu na tsintsinar tsiya to sai a ba su duniyar mu ko musulmi aka ce in muka yi wa Allah da'a to mu kuma sai a ba mu ita duniyar su sun yi tsintsi na tsiyar da aka ba su sai aka ba su ita duniyar falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abawa ba kulli shay ka lura da larabcin da kyau kofofin komai mu kuma sai aka ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu mu an ce in muka yi imani muka yi takawa duk wata kofar albarka daga sama da ƙasa za a buɗe mana to abinda mala yake so ya nuna mana ba fa mu imanin bane shine dalilin wahalar wanda bai isa ya wahalar da kai ba yanzu wala zai wahalar da kai musamman da sunan demokradiya shekara hudu da suka wuce da kyar suke cin abinci bangaren katangar su ya faɗi amma da ya sa'a ya shige gaba aka daddangwala ya gaba shi zai kawo dokar da za a jawo wasu al'amura da za su wahalar da mu mun ki kuma koma mu gane sai muna kallon shi wancan da ya fandaren ya aka ya fandare da aka kaga an riga an ba mu sirrin yanzu wanda dama yana nan amma kamar mun yi bacci ko mun kwanta da siddi ba mu an kara ba mu yi waɗancan al'amura al'amura su zo su gyaru mana ka duba kafirai fa cewa kai falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim barakat a abwaba kulli shay mu kuma barakatun minas sama'i wal ard malamin suka ce barakatun minas sama'i wal ard yafi abwaba kulli shay to yanzu babbar matsalar mu mu zo mi waɗannan al'amura to abubuwan da malam ya kawo waɗanda su ne manya-manyan abubuwan da za su saita mu kuma mu hannun riga da ayyuka na sabo sai mu shiga da'ira ta tsantsar masu imani ko masu takawa a ciki ne zan dan dauki wasu ababe guda biyu sai in dan narka su sai in dan diba dan abin da zan diba sai in gabatar shikenan sai in ban kwana in ko in sallama mala ya kawo maganar zikiri sannan ya kawo maganar sallah duk wannan kukan da muke hatta ita sallar akwai alamun ba mu rike ta da kyau ba za ka ga ‘yar matsalar da bai kamata ta firgita ƙananan ‘ya'yanmu ba, to mai gidan za ga yana kuka. ‘Yar ƙanƙanuwar matsalar da tuni an yi maganinta ko tuni ya kamata ka san dama za a rina an saci zanin mahaukaciya, kama sai ga babban mutum ya firgici, mai karantarwa ya firgici, wanda al'ummar anguwa wajen shi za su zo a nema fatawa ko a nema sauƙi da mafita, shi ma a ɗumauce yake. Mene ya sa kamar sallar ce ba mu aje ta yadda ya kamata ba an ce duk sallar da bata samu abu uku ba to masu ita ko me ita ya shiga uku na daidai kai sallar yadda aka ce sallu kama ra'aytumuni usalli hadisin malik dake cikin sahih bukhari muna yin ta yadda aka can akwai alamomin tambaya sannan kai sallar asadda aka ce inna salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sannan kai sallar a inda aka ce duk sallar da ta rasa ɗayan ukun nan mai sallar ya shiga uku kuma zai ɗanɗana kudar shi a rayuwa ɗan ƙanƙanin al'amari ya hana ka sakat canza kuɗi da rashin kashi kawai ya firgita ka shi kaɗai zai rikita ka ko wani talaka anguwa da ke da pos kamar yadda mala ya ba da misali ya azabtar da kai dubu ashirin dubu biyar zai caje ka ba yadda ka iya an maka rasuwa ba likafani ga uwar gida a kwance ba magani kunnin yaro na ciwo ba kashi haka za ka je kai Allah ya isa shi kuma ya Allah ya isa ku je a gani da muna sallar yadda ya kamata wallahi al'amuran ba za su zama haka ba akwai wata kissa da suke cewa kissa ce ta addini mai matukar fa'ida suna kawo ta ko suna karfafar ta da ayar da ke cikin suratul taha da Allah ce wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى ka umarci iyalanka da sallah zai wahala ka samu rabinmu muna da wannan jajircewar ɗaya na yi ko ɗaya na matsowa ko sha biyu da rabi ka kira uwar gida yara fa suna ina mafiya sai dai mu kira sun ci abinci suna kusa ba su je bakin titi ba an kawo wuta suna kallon tallan mishan amma kamata ya kana daga waya ka kira ta sun tafi masallaci sun je sallah wani na gida a hada shi da su ya je sallah wani in ya dawo sa masallaci a tabbatar da cewa su wani sun yi sallar Allah ce la nas'aluka rizqa in dai ka rike wannan kai sallah yadda aka ce sadda aka ce inda aka ce ka sa ƴaƴanka suka yi a haka maganar a ina zaka samu cash shi Allah zai turo maka a cikin ruwan sanyi ka samu maganar kana da kwalin digiri ina zaka samu aiki Allah shi zai turo aikin ya same ka kana neman jari Allah shi zai turo jarin ya same ka amma ka bar sallar ka bi jarin shi kuma ba za a baka jarin ba sai kai sallar tunda har yanzu Allah na son ka in ko har kaga ya baka kuma baka sallah to baya son ka ne an riga an maka nadin tumtuma an gama da kai kaga akwai bukatuwar mu kiyaye sallar a karkar kissar da suke kawa shine wani magidanci ne da ya fahimci wannan ayar wata rana neman duni neman abinci ya fita da shi har bayan isha yana dawowa ya ce mu uwar gida yana sallama ya ce yara sun yi isha ya ce wallahi daga yin magariba na sa suka kwanta amma abin da ya sa ne wannan hikimar shi ne ban da abincin da zan ba su in na ba su har lokacin sallar isha ba su yi bacci ba suna yin sallar isha za ce mama abinci ko ban da ko kwayar hatsin da zan gyara musu sai ne maza na lallashe su daga magariba sai suka yi bacci ya ce mata ina ai ba zai yi ba Allah ne ya ce mu umarce su da sallah wannan abincin ba ke zaki bayar ba in muka kiyaye sallar shi Allah zai kawo abincin ta ce mai gida ka rufa man asiri in ka tashe su ba za mu yi bacci ba ya ce wallahi tunda Allah ya ce a tashe su an tashe su ya tashi yara suka yi alwala suka yi sallah ta koma gefe ta yi tagumi yau dai kan ba bacci bala'i ya zo suna gama sallah ya ce a yi tasbihi ana cikin zikirori kawai sai da ana sallama a kofar gida yana zuwa sai ga kuloli ne na abinci ɗaya soye ɗaya dafaffe ɗaya waye abinci na alfarma sai kawai aka ce gashi na kawo maka ce me ya faru ce akai dai ka shiga da shi ya fakin kuloli da yawa na abinci sai alhajin yake ce mashi wato abin da ya faru wani babban mutum na gayyata a garin nan shine na shirya ma wannan abincin da ya zo gidan sai muka yi fada muka dan samu sabani wajen tattauna kila dan APC ne da BDP ko SC da bai suka dan samu sabani sai shi wancan babban mutum ce wallahi ma ba zan ci abincin ba ni kuma sai na ce to wannan abincin ni ma ba za a ci shi a gidana ba amma zan bayar da shi ne a inda sawuna ya tsaya to wallahi ban ji sawuna ya daina dagawa ba sai a saitin kofar gidanka in an gama a aiko min da kulan ya shiga gida ya ce mawar gida ya cika gani daga gama sallah aikin sallah ya zo kaga maganar da mala ya kawo sirrin kenan abu na biyu wanda zan hada da shine zikiri tsakani ga Allah tunda ina ga mu ya mu ne ko duk da akwai speaker a waje mu ahlus sunna kamar da mala ya kawo mu ne ba ma addu'a kawai labarin ta muke yi hadisan duk mun yi takarijin su mun san sahihi mun san da'ifi mun san mawdu'i amma zikirin fa ba cika yi ba waɗannan zikirori na bayan sallah ba ƙaramar ba ƙaramin muhimmanci suke da shi ba in ka gama sallah ka zauna ka karanta ayatul kursi za a yi ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai dai in baka mutu ba kamar yadda cikin hadisin Abu Umama amma muna yi ka lizumta wa kanka duk sallar farillar da kai sai ka karanta ayatul kursi zikirori ne basu 11 11 shikenan kwata kwata ba za su dauke ka minti 20 ko 30 ba kowane ka zauna kai kuma akai mana gata kaman tasbihi zaka yin 33 33 33 33 33 34 25 25 25 la ilaha illa shi ma 25 zaka iya goma goma zaka iya sha daidai in ma kana sauri kenan akwai yiwuwar ka iya wani to sannan gagara basar da addini ya bamu na cewa cikin hadisin Anas hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar duk mutumin da ya sallar farilla ya zauna sallar asuba kenan ya zauna a nan inda ya sallah ya ci gaba da ambatan Allah har rana ta fito ta daukaka daidai lokacin duha ya tashi kafin ya bar masallacin yayi sallar nafila raka'a biyu za a bashi cikakken ladar hajji da umara tana ne mai taso hudu a mutanen mu zaka samu wanda shekarar shi 30 yana sallah bai taba wannan garabasar ba kuma har ruwa ya taba tare shi har mai bin ka bashi ka taba ganin gilmawar rigar shi amma kuma ka zauna a masallacin kana kuyar bashi baka yi zikiri ba kaga akwai kuskure mai girman gaske da haka waɗannan ababe guda biyu da malai kawo ba karamin sirri bane mu kiyaye sallah mu kiyaye waɗancan zikirori na bayan sallah in muka yi haka to cikin yardar Allah za ga al'amuranmu sun zo sun gyaru. Babu yadda za a yi a ce ga wani shugaba yana tauye haƙƙinmu, face ɓarakar daga gare mu ta taso. Mu ne bangayen da muka tsage har kadangaren ya samu wurin da zai fake, amma da mun kiyaye, mun tafi da tsarin yadda abin ya kamata, to da ba za a sami wannan ɓarakar ba. Al'amura na ƙuncin rayuwa da muke damuwa da su, harka da tattalin arziki, wani abun ma rashin godiya ne ko kuma matsaloli na zurriya ko ƴaƴa ko mata ko makwabta ko abokan mu'amala ko rashin amana ko rashin gaskiya ko rashin tsaro da sauran al'amura da ke faruwa a koda yaushe zaka ga sakaci ne da kin aikata waɗannan al'amura na lizimtar yin sallah da yin ta yadda shari'a ta karantar da kuma lazimtar zikirori a ita bayan sallar da kuma zikirori na munasabat da gaɓoɗi na rayuwarmu in muka yi haka za mu samu cikakkiyar kariya za mu samu cikakkiyar biyan bukata sannan abinda wani daga cikin kafirai ya samu a wannan duniya sai zama shi ba komai bane lura da mu abinda za mu samu in mun haɗu da Allah maɗaukakin sarki mahaliccinmu to lokaci yayi wannan shin da abin da zan faɗa abin da yake na daidai Allah ba lada kusun da ke ciki Allah ya shafe fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wala hawla wala quwwata illa billah assalamu alaikum